بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da uwa masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya muna muku lalle maraba assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa daga darul hadith shiri na musamman da yake amsa tambayoyi da suke da alaka da watan ramadan da kuma azumin watan ramadan a yau ma kamar kullum muna tare da dr kabir abubakar amin asgar wanda yake amsa mana tambayoyi da kuke aikowa alaikum ta'ala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi to kafin mu shiga cikin tambayoyin yau ma za mu sake zuwa ga malam mu ji guzurin da malam ya shigo mana wannan shiri da ita alaikum ta'ala
alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa masu bibiyan mu a wannan tasha ta mu ta Albani TV daga ko ina kuke a fadin duniya ne muku sallama a karo na biyu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kuma fatan an sha ruwa lafiya ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin gadojin da muke Allah ya sa mu cikin da yake yantawa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa da kullum yana cewa akwai sunan da ke ta wuta guda biyu wanda lamfara da ba ni ban samu halin ganin su malamai suka ce ma'ana bai gan su ba ko dai saboda da ya je gidan wuta Allah ya nuna mashi wuta din nan suna can ƙasa kuma yana ishara zuwa ga bai gan su ba a nan duniya zamanin shi babu irin su waɗannan yan wuta guda biyu ɗaya daga cikin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi yake so ne mana ishara shi ne yake cewa akwai wani sa'in kasiyatin ariyat wani sa'un kasiyatun ariyat akwai mata wanda suke sun sa kaya amma kuma suna matsayin tsirara ne ma'ilatin milat karkatattu ne masu karkatar da mutane ru'usu unna ka asminatin bukht kansu kamar wato tozar raƙumi bakati nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su je karshe ta wannan yana ishara zuwa ga hadarin da ke cikin mace ta dinga sanya sutura wadda take aiki wato shara-shara ko wadda take matsatsiya ko da take tana bin doron jikinta ko kuma ta fito babu lullubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hani kuma yayi nuni zuwa ga azabar da ke tattare da ainihin wato wannan mummunar ɗabi'a wadda ɗabi'a ce ta dabbobi ɗabi'a ce ta kashirai to alakar wannan hadisi da abin da muke cikin waɗannan bayanai shine lura da cewa a wani lokaci musamman a lokacin bukukuwa irin na sallar idi za ka ga kusan kowace waɗanne nau'i na mata sawa'un matan aure ne ko 'yan mata ko da kuwa a da suna yin shigan mutunci to sai su ɗauka wannan rana ta sallah sun samu lasisi ne na su yi shiga wadda bata dace da shari'a ba wadda bata dace da mutunci ko al'ada ta gari ba wannan ba daidai ba ne ya kamata ki ci gaba da kiyaye mutuncinki da mutuncin addininki da mutuncin iyayenki da mijinki da 'ya'yanki a dukkanin lokuta kasancewar yau ranar bikin sallah ne bata baki daman yin shiga ta tsaraici ba ko tafiya kusan rabin tumbur ba ko bayyana mafatin ababe masu daukan hankalin mazaje a cikin kiba nasoshin alkur'ani mai girma sun nuna hani haka hakanan waɗannan hadisai da ire-irensu hakanan kuma hatta tela mai ɗinki yana iya zama shi ma wato sharik yana iya zama ya yi tarayya da mata masu yawo tsirara wajen ɗinka musu sutura musamman in ya san cewa waɗannan matan an samu an ɗinka musu wannan suturar za su dinga yawo da shi ne a gari ba za su saka ne a cikin gidajensu ga mazajensu da Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bulatihim ba mazajen za su bayyana ma wa ko mutanen gidansu ba za su fito da shi waje ne kuma ya ci gaba da yi musu haka yana iya kasancewa shariki da gwargwadon tarayya shi da su da gwargwadon sanin sa da gwargwadon yadda yake ziga su ko yake wato ba su ƙwarin gwiwa a kan su ci gaba da yin shiga ta banza. A takaice ranar sallah ba ta da wato kasancewa a matsayin rana da ta ba da dama wai a canza shiga a yi shigan banza. Kamar yadda za a yi shigan mutunci a sauran kwanaki hakanan ranar sallah ita ma shiga ta mutunci ake. Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu Allah ya samu zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wala Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko a cikin wannan shiri yana cewa game da mace wacce ta yi bari da bai kai yanayi na halitta ba. To shin za sai ta yi wanka sakamakon jinin nan da ya fita?
To alhamdulillah mace wadda ta yi bari ciki ya lalace kuma kankanta shi za ta yi wanka don tsarkakuwa daga wannan jini kuma za ta tare idan ma akwai sauran jinin na'am sai dai kamar yadda malamai suke faɗa wannan bai hana ta yin al'amura na ibada ah, kama daga sallah da shi azumi din da sauransu na'am domin wannan jinin ba a ɗaukar shi a matsayin jini na nifasi sai dai a ce jini ne damu fasadin ne ah, wato ana riskar da shi da jinin ah, istihaba na'am wallahu a'lam Allah ya saka na alkhairi. tambaya ta gaba yana cewa ah, ina hukuncin wato wanda ya ya ma'ana bayan sallah yau an yi sallah gobe kawai sai ya fara azumin nafila na sittu shawwal shin azumin shi yayi ko ko sai ya bari an gama kwanakin sallah
To, uh, ita sallah karama wato Idul Fitr wadda ake a ɗaya ga watan Shawwal ba ta da ayyamu tashrik na'am ba ta da kwanakin shanyan nama. Sallar layya ita take da wannan kwanakin da Alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyamu mina ayyamu akli wa shurbi.
na'am An hana yin azumi a kwanaki na sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan Shawwal, amin ga watan Zulhijja afwan.
na'am amma kwanaki ah, biyu da uku da duka sauran kwanakin watan shawwal to mutum zai iya yin azumi zai iya yin azumin shi da zaran an yi sallah washe gari in yana da karsashin da zai yi kuma yana da bukata yana iya yayi Na'am.
babu dalilin da ya hana ah, idan mutum yana so zai iya yin kayan shi na'am sai dai ah, mata wanda suke wata- ma- matan aure ah, ko da za su yi wannan nafila a wannan kwanaki to wajibi ne zama sun sanar da mai gida don ya bada izini domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta yi azumin nafila alhalin mijinta yana gari sai da izinin sa na'am wallahu a'lam
tambaya ta gaba yana cewa a algawata malam idan aka wayi gari safiyar ashirin da tara ga watan ramadan kenan to shin yaya batun sallah idan mutum ma wato a hukumance ba a sanar da ganin watan ba amma dai mun ji wasu mutane ko wasu malamai sun faɗi cewa an ga wata to ma iya fita mai sallan mu
yana nufin ganin wata na sallah na kenan sallah kenan Eh.
ma'ana an yi azumi ashirin da tara Na'am.
kuma hukuma bata sanar ce tantance ganin eh wata sai ba an ga wata ba kwarai ana nufin za a yi azumi na talatin kenan na'am amma sai wasu malamai yawwa ko wasu ɗaiɗaikun mutane su kuma sun ce sun ga wata eh kuma za su je su yi sallah sai su yi sallah kwarai to wannan tafriki ne ga al'ummar musulmai na'am wani malami ba yi da yancin ya kafa kanshi kamar wani sarki ko shugaba ya ce shi da jama'arsa su sun gamsu da ganin wata bari su je su yi sallah na'am a a cikin dukkan mazhabobi guda uku da ake da su game da abin da ya shafi mutumin da ya ga wata a ƙashin kansa na'am ko wani wanda ya amince da shi ya ga watan ya sanar da shi kuma ya gamsu kuma zai yi aiki da wannan ganin watan ko ba zai yi ba ko hukuma ba ta karba ba to dukkan mazhabobin sun yi ittifaki akan cewa in ma har zai yi aiki da ganin watan kamar a malikiya kenan in ma har zai yi aiki da ganin watan kamar da malikiya suka ce ya aiki da shi na'am to zai yi ne ba tare da bayyana haka a cikin mutane ba na'am sannan kuma ba zai sanar da al'umma cewa ni na ga wata a zo a yi sallah ba da haka da- da- in yi haka to kamar ya ɗauki rigar shugaba ya saka a wuyansa kenan na'am wanda wannan kuma ba daidai ba ne ba daidai ba ne abin da mutane suke yi na wato wasu tsiraru su ware su ce su an ga wata ba su yadda ba ko su sun ga wata ko ba a sanar ba su za su yi sallah na'am Ah, a cikin riwaya Imam al-Baihaqi wadda ta zo game da bayani akan yaushe ne sallah yaushe ne azumi yaushe ne eh, layya wannan hadisi na al- al-adha yawma tudhun na'am wal fitru yawma tufṭirun na'am akwai riwaya a cikin sunan ta Imam al-Baihaqi a sunan al-Kabir na Baihaqi daga Aisha yazo da lafazin da wal fitru yawma yufṭiru al-imam Mm.
wal adha yawma yudhhi al-imam na'am ma'ana wanda shugaban al'umma ya amince da shi da ganin watansu ya sanar to shi kenan da ita za a amfani Mm.
muka ɗauki ka'ida ta ah, hukumul hakim yarfa'ul khilaf na'am ta ishe mu mu fahimci wannan mas'ala ma'ana wasu sun ce sun ga wata wasu ba su gani ba ana ta jayayya da jidali to yanzu me zai ɗauke wannan ah, ainihin wato Saɓani.
saɓanin na'am shine abin da shugaba ya goyi baya Mm.
wani ya kawo shaida shugaba bai gamsu da shaidarsa ba kaga ya yi rafudin shaidar kenan Kwarai.
shi kuma ya ci gaba da iddi'ai Mm.
cewa shi fa ya ga wata Tare.
wasu kuma su mai inkari su ce a ba za mu karba ba to kaga an samu sabani kuma ka'ida usul fiqi shine hukumul hakimi yarfa'ul khilaf Na'am.
hukuncin da shugaba ya ce to kaza za a aikata to ya ɗauke wannan sabani Mm.
babu shakka akwai mutane waɗanda aka ga su ba sa yadda su bi waɗannan dokoki sakai da Allah wannan ah, ɗabi'a ce wacce ke bata dace da mutum musulmi ba Mm.
ballantana kuma za a ce malami ko mai da'awa wanda haka yana iya jawo fitintunu cikin al'umma ba a san iyakacin su ba Allah shi kyauta Na'am. Wato algarta malam kamar yadda aka yi bayani idan ya zama akwai wasu wurare da su ma an jijji labarin cewa wane ma ya gani wane ma ya gani amma duk da haka a hukumance ba a ba da sanarwar ba shi ma dai duk dai ba za a yi aiki da ganin ba
to ah, batun gani din wane ya gani wane ya gani ah, kaga wannan ah, ya- ya zo da siga na abin nan ne na wato majhuli wanda ba a san waye ya kare gani da Eh, amma kamar yadda muka ce in kai ya tabbata ka gani amma aka yi rafdin shahadar Mm.
ko kuma wanda ya gani ka amince da shi ya gaya maka ka yadda to kai yanzu a malikiya suka ce ta lazimce ka Na'am.
amma ba ta lazimci al'umma ba su sauran al'umma abin da zai lazimce su shine idan da wannan ganin naka an kai labarin wurin shugabannin al'umma ko alƙalai waɗanda aka wakilta su su kuma suka amince suka ba sarki shaida Ah.
ko shugaba ko sultan duk dai wanda shine ke da wannan alhakin Na'am.
suka ba shi shaida suka ba shi bayanin cewa wannan shaida ta tabbata to sannan sai ya karba to wannan shi zai lazumci duka al'umma Na'am.
amma wancan ya lazumce ka ne kai ga waɗanda suke ganin ya lazumce ka a mazhabin Imam Malik a Shafi'iyya su ne suke raba cewa zai lazumce ka a a dukkan wurare guda Mm.
a ɗauka da shan ruwa Mm.
Malikiya su ne masu ganin zai lazumce ka a ainihin ɗauka ban da shan ruwa Na'am.
mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce a ko ina ba za ka yi aiki da ganin ka ba sai ganin da Hmm.
al'umma suka haɗu a kai da haka mujarradin cewa ai wani ma ya gani wani ma ya gani ta yi cewa da aka yi wane ya ganin nan mafi karancin matsayin wannan zance a ce isha'a ce Gaskiya.
wato rumo ce kai da aka ce maka wane ya gani shin ka je ka yi bincike akan tabbatar ganinsa Hmm.
ko ka tura wani ya yi bincike ko kana da wani wakili a garin da ya bincika duk waɗannan abubuwan ba a yin su sai dai a yaɗa a ce ai an ce an gani an ce an gani an ce an ce duk waɗannan abin da dai ake cewa idan jumhurin mutul a'azam Mm.
ba su gamsu da ganin watanka ba to abin da ya fi dacewa zance mafi zama adalci shine ka haƙura da wannan ganin watan ka bi maganar ainihin al'umma Na'am.
ka bi maganar shugabannin al'umma kar ka zama fanɗararre daga cikin mutane Allah shine mafi sani Amin. Allah Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu da sauraron mu saboda yanayin lokacin namu. A nan za mu saurara sai in Allah ya kai mu shiri na gobe wanda muke sa ran zai zama na ƙarshe kenan da izinin Allah. A madadin hukumar gidan talabijin ɗin Albani TV, Kainuwa da Shan Allah da injiniyoyi da suka taya mu kawo muku wannan shiri, malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar ni Muhammad Abdulkadir Shifu Abu Waisa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.